إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa zan ci gaba da wannan karatu da littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya nuna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya nuna muwafaka da abin da zamu saurara Allah sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadiyyar kira gare mu duniya da lafiya kamar sai da Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna 21 ga watan Rajab hijirar ma'aiki sallallahu ta'ala da musallam dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda yi daidai da ashirin da takwas ga watan uku miladiyya annabi isa alaihi salamu dubu biyu da shakara muna dai cikin kitabu saumi littafin da ke magana a kan azumi littafin da ke magana a kan azumi ma'ana mun bana cikin babban azumi babu kudi sau to karshe karshen shi hadisin nan da muka karanta wannan shi ne na karshe na wannan babi cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa sawmu li wa ana azibi cewa wa sawmu li wa ana azibihi saboda karancin lokaci yasa ba a ji maganganun malamai ba akan menene ma'anar sawmu li wa ana azibihi saboda in an lura za a ga dukkan ibada masu Allah dukkan ibada ga baki ɗaya saboda Allah ake dukkan ibada ga baki ɗaya Allah ake ba amma ya aka yi shi azumi ya samu wannan sauli wa ana ajzibihi wannan aka ce watan sauli وعلى يزيده والدليل إضافة للتشريف معنى درجة شيء أدمي يسا أكرافا شيء ألا رافا شيء جزاء سيتي الصوم لي نوال كمر مين كمر الله تبارك وتعالى ناقة الله وسقياها وهذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله كو تو الله تبارك وتعالى يأتي متابور النبي صالح ناقة الله وناقة الله أو نوري أي كومين أنا الله إيه لله ملك السماوات والأرض duk abin da ke cikin samai da ƙasai na Allah ne amma kuma gashi ya waro wato naqatu salihin Allah subhanahu wataala ya ce naqatullahi ko naqatullahi wannan sai aka ce idafa ce ta tashrifi ta daukakawa amma ba da haka ba komai mana Allah ne komai ma mulkin Allah ne ko mulkin Allah ne sannan menene hikima aka ce domin a ƙara sanin girman wato azumi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kebance shi a sawuli azumi nauni domin a gano falalar shi akan sauran ibadu darajar shi da girman shi akan sauran ibadu wasu suka ce abin da yasa daga malamai suka ce abin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce as-sawmu li wa ana ajzibi ma'ana azumi wata sifa ce daga sifofina cewa me azumi kamewa ga barin ci da sha da saduwa da iyali to duk ubangiji tabaraka wa ta'ala bai ko ɗaya daga cikin wannan bai ci bai sha ba iyali to kaga mai azumi ya sifantu da wannan sifa ba wai dan Allah tabaraka wa ta'ala akwai wani abin da ke kama da shi ba ko yake kama da wani abu a'a sifantuwa da sifa wannan ta rashin ci da sha da saduwa da iyali irin wanda dan adam ke yi akan fuskar bukata to shi ne yasa dalilin da ka ce asawuli wasu ka ce shi ne wasu ka ce abin da yasa a asawuli wa na ajibihi cewa babu wata babu wanda aka taɓa bauta mawa da azumi in ba Allah ba ba a taɓa ji ba a tarihi cewa wasu kafirai sun bauta ma gumakansu sun bauta ma allolinsu da wata ibada ta azumi amma sun bauta musu da sujjada sun bauta musu da wata sura mai kama da sallah sun bauta musu da yanke-yanke wanda ke kama da sadaka kaga duk wannan wani nau'u'a ne na ibadu waɗanda an yi ma wani Allah amma azumi ba a taɓa bauta ma wani Allah ba da azumi za ka sai Allah subhanahu wa ta'ala ce as-sawmu li wa ana ajzi bi as-sawmu li wa ana ajzi bi don haka khulasatul qawl abinda malamai suka ce manufa as-sawmu li wa ana ajzi bi shi azumi ya ba ta shiga cikin shi azumi ya ba ta shiga cikin aikin a fahimta aikin ba lafazi ba domin me yanzu kai kaɗai ka san kana azumi ko ba ka azumi sai Allah amma in ka tashi kana sallah wani ya san kana sallah wani ya san kana sallah in ka tashi kana karatu alqur'ani wani ya san kana karatu alqur'ani in ka tashi kana wasu ibadu wani ya san kana yi amma azumi sirri ne tsakanin Allah da bawansa don haka shi ya san shi haka as-sawmu li don haka aka ce riba ta shiga cikin shi saboda riba ta shiga cikin shi don haka shi ne keɓantar da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa cewa as-samuli wa ana ajizi bihi azumi nau ne ni ke sakayya da shi e ba wani aiki shi ba aiki bane a a kuburcewa ce saboda yau da mutum zai kwana zai gini bai ci ba bai sha bai sadu iyali ba amma ba yana nufin azumin ba kaga yayi abin duk da mai azumi ke yi bai ci ba bai sha bai sadu iyali ba amma ba sunansa azumi ba saboda me da yi ne azumi amma nan kaga kenan to wane ne ya san azumin yake yi sai wanda ke tsinka da zuciya shine Allah shi ya san azumi yake yi aka ce shine ma'anar as-sawmu li wa ana ajzi bihi to kuma wa ana ajzi bihi kaga as-sawmu li kenan to wa ana ajzi bihi kuma ma'anarsa ni ke sakawa ni ke sakawa mai azumi wannan don kaurara ladar azumin da girmansa kama babban mutum ne ya ba da wani sai ce a rarraba da aka ce to ana kawo wani wani sai ce a wannan ni a bane da shi bane da shi ni zan gan shi kaga a bane da shi ni zan gan shi to kaga ana nuna kaurin abin da za a bashi mala'iku kuna rubutawa in an yi kaza lada kaza in yi kaza lada kaza a to wannan ku bane da shi wannan ku bane da shi wa ana ajibi shine zan saka masa to wannan shine ma'anar wannan babun babun as-sawmu kaffaratu wannan babi yana magana akan azumi kaffaratun yana kankare laifuka yana kankare zunubai azumi yana daga cikin khususiyoyinsa ko fada'il nasa yana kankar zunubi yana kankar laifuka to حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا جابر عن ابي واحد بن خزيمه قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه قال خزيمه الا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة قال ليس ليس أسأل عن منه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر قال وإن دون ذلك بابا مغلقا قال فيفتح أو يقصر قال يقصر قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة فقلنا لمسروق سلم أكان عمر يعلم من الباب فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون كريم الليلة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن خضيفة قال قال عمر رضي الله تعالى عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الفتنة قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة قال ليس أسأل أن أنذيه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر قال حذيفة وإن دون ذلك بابا مغلقا قال فيفتح أو يكثر قال يكسر قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب فسأله فقال نعم كما يعلم عن دون غد الليلة wannan hadisi Ali ibn Abdullah al-Madini ya zantar da mu in ja Imam al-Bukhari rahimahullah qala haddathana Sufyan yace Sufyan ya zantar da mu shine Sufyan ibn Uyayna ya zantar da mu shi kuma Sufyan ibn Uyayna قال حدثنا جامع يجي جابر يا ذن سدم وانا ابي وائل يا جدك ابو وائل عن حذيفه يا جدك حذيفه حذيفه بن اليمان قال ابن ديشي قال عمر رضي الله تعالى عنه حذيفه يجي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يجي من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الفتنه wa ya haddace wani hadisi daga annabi sallallahu ta'ala sallam dangane da fitna to lafazin fitna sai zai yana ɗaukar ma'ana biyu fitna jarrabawa da Allah ke aiko mutum fitna tashe tashen hankula waɗanda za su kamar irin yanayin da muke cikin ba kujiyar hankali fitin tudu kashe kashe ya koka da sauransu to shine fitna to qala huzaifa sai huzaifa ya dauka waccan fitna na jarrabar da Allah zai aiko ba sai ce ana sami'tuhu yaqul huzaifa ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa kaga nan ya nuna ita sunna annabi sallallahu ta'ala sallam neman ta ake yaro wajen sabai wasu wasu ma domin ba kowa ne zai ce ya ihada duk lokacin da manzo Allah yake ne na tarzi shi ba lokacin da wani yana nan kai ba kallon lokacin da kake nan wani baya nan don haka suke tambayar junansu akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da ahwalinsa cewa ya haddadu wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan sha'anin fitna sai huzaifa ya ce ana sami'tuhu yaqul na ji ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu was-siyam was-sadaqa yace jarrabawar watan mutum a iyalin shi Allah ya sanya mutum wata jarrabawa musiba tsakanin shi da iyalin shi ko cikin iyalin shi wa jari wa malihi ko kuma ya jarrabe cikin dukiyarsa a samu wata tawaya ko wani tasgaro ko wata jarrabawa din wa jarihi ko kuma cikin makocinsa Allah zai jarrabe shi da wani abun da yake cutuwa da damuwa da shi dangane da makocinsa matsalar to wannan jarrabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tukaffiru as-salatu sallah na kankare wannan jarrabawa sallah na kankare wannan jarrabawar sannan wasiyamu azumi ma na kankare wannan jarrabawar ma'ana na zama wa kaffara yana zama wa kaffara was-sadaqa haka nan ma sadaqa tana zama wa kaffara ga fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi in an tuna wannan dai can a kitabu sala ya gabata cewa sallah al-imam al-bukhari babu yayi mata sallah tana daga cikin abubuwan da ke kankare zunubai suke kankare zunubai to wannan sai ya ce qala sai sayyidina umar ya ce laysa as'alu anzi ba wannan nake tambaya ba ba shi nake tambaya ba ba wannan fitinan nike tambaya ba innama as'alu anil lati tamuju kama yamuju al-bahru ina tambayar ne watan fitinar da ke motsawa tana murɗewa tana murtukewa kama ya mujul bahr kamar yadda kumfan kogi yake murtukewa yana buguguwa da juna to haka fitintinu waɗanda ke mutsewa su suke tambaya ba irin wannan fitinar ba قال قال حذيفة حذيفة يتي وإن دون ذلك بابا مغلقا يتي وإن دون ذلك بابا مغلقا أكوي وتقوفا كل اللي دون ذلك كافٍ بينا وأنم فتنتنون kafin bayyana waɗannan fitintinun waɗanda za su mutse su zama ruwan dare ƙala sai sai na umaru ce fa yuftahu aw yuksaru to buɗewa za a yi kofar tun an ce akwai kofa kullalla to bude ta za a yi yadda aka saba bude kofa auyin kusur ko karya ta za a yi da karfi fitintunin ko su yi but kala ya ce yi kusur ba da girma da arziki za a bude ta ba a a karfi ne watan musiba ce za ta karya kofar har fitintunin su fito haka kenan ba cikin zaman lafiya za a bude ba su fito a'a يكسر كريا وذلك قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى من قيامة إذن هكا تزمو تولليكو ذاك مصيب ذاتي تذرتي وحيد ورنتش القيامة إن من تازو تاكو وتذات قل إن من تازو تاكو وتذات قل إلى يوم القيامة حيد ورنتش القيامة فقلنا لمسروق سيمك شيء مسروق من العجلة salhu akana umaru ya alamu manil babu tambayi shi tambayi huzaifa lokacin da yake bayani shin sayyidina umaru ya san kowa ne ne wannan kofar ya san kowa ne ne wannan kofar fasa'alahu sai masruq ya tambayi huzaifa fa qala yace na'am kwarai da gaske ya san kowa ne ne kofar kama ya alamu anna duna ghadin al-laila kamar yadda ya san tabbas gobe me ya hana gobe ta taho da ranin ka san dole kafin gobe ta taho sai daren yau ya kau sai daren yau ya kau sannan gobe za su zago to haka kaga kenan me ya zaman ma me ya zaman ma watan gobe kofa ta shigo Allah ya kaga babu yadda za a yi a juya gobe ta taho yau ba ta kare ba to yadda ya san wannan ilimin to haka ya san kowa ne ne kofar kaga kasancewa gobe za ta zo amma sai bayan yau ta wuce ba karatu bane ba karatu bane za a je a nema wajen wani malami wannan sani ne wannan dole ne ka san haka to haka ne sai na umaru ya san cewa manil babu wane ne kofa din nan wani ne kufa ɗin to to yanzu dai kafin mu wuce babun as-sawmu kaffaratun shine al-Imam al-Bukhari ya kawo to menene menene mutabakar wannan da wannan hadisi tarjama da wannan hadisi cewa fitnatur rajuli في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة شاو الصيام أزمينا كان كريز البيت تشيني مطابق رتا دوانا ترجمة أم فهمتها أكتي وفاة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى شيني بابو سيدنا عمر شيني كوفة يا وفاتي ويا هو بانسا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ألوك سيدنا عثمان سي بدون سكة غدو حال سكة دمو سندير وفاة سيدنا عثمان وإن نفي تجنو har ‘yan tawaye suka kashe sai na Usman. Kaga kenan wane ne ya zama kofar da watan fitintunun ba su kullo ba sai ban bashi Sidna Umaru. To shi ya aka yi, ai kashe shi aka yana cikin sahu. yana gyara sahun sallah kashe shi aka yi eh abu luluwa to kaga kenan kofar karya ta aka yi sannan sai kuma suka bullo babun arrayyanu lis-sa'imin babun taqdiruhu hadha babun ar-rayyan kofar da ake ce ma rayyan lis-sa'imin wannan keɓantacciyar kofa ce ko a aljanna ko a kofofin aljanna ta daban ce ta masu azumi ce kadai ma'ana keɓantatta ce ga masu azumi keɓantatta ce ga masu azumi
حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيره يقال اين الصائمون فيقولون لا يدخل منه احد غيره فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا خالد بن مخلد يجي خالد بن مخلد يا زنتدم قال حدثنا سليمان بن بلال يجي سليمان بن بلال يا زنتدم قال حدثني أبو حازم yace abu hazimin ya zantar da ni an sahalin ya karbo daga sahal ibn watan sadin as-sa'idi radiyallahu anhu anin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi sahal ibn sadin as-sa'idi ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati baban haqiqa akwai wata kofa ta daban fil jannati a cikin aljanna يقال له الريان أنا شرئت ريان ريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ما تأزمي ما في إبادة تأزمي أكتشي ما في والنازل فيلين أزمي ما في والنازل فيلين أزمي دم إن أزمي فريلا نكون مسلمين ما أنا أزمي فريلا كون مسلمين أنا أزمي فريلا إيه to kaga kenan duk musulmi kenan ma zai shiga ta nan kufur a aka ce wanda ke da ibada yake na yawan nazari na azumi yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamati la yadkhulu ahadun ghayruhu wannan kofar ba mai shiga sai masu yawan ibada azumi yuqalu ana cewa aina as-sa'imuna ina masu azumi ina masu tadawi na azumi ina masu ibadar azumi fa yaqumuna sai su tashi لا يدخل منه أحد غيرهم ba wani wanda zai shiga ta wannan kofar in ba su ba duk wani su ba zai shiga ta wannan kofar ba fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad fa idza dakhalu in sun shiga ughliqa sai a kulle in sun gama shiga sai a kulle kenan falam yadkhul minhu ahad ba wani saura wanda zai shiga masu ibadar azumi sun kare sun wuce da haka ba wanda zai shiga an rufe dama ta su ce ke bantattu kaga wannan abin da yake karantarwa girma da darajar da fadalat azumi da masu yin azumi
حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة فهي من باب صدقة فقال عبد بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما ألا من دعي من من تلك الأبواب من ذروة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها فقال نعم فقال نعم وأرجو أن تكون منهم الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر يا ذا الدم قال حدثني معنو يجي معنو يا ذا الدم قال حدثني مالك يجي إمام مالك يا ذا الدني عن ابن شهاب يا جدك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري شيكما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ya ji daga abi huraira ya Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam qal hakika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya ce man anfaqa zawjaini duk wanda ya ci yadda wato zawjaini linki biyu zawjaini sinfi biyu zawjaini da mai fasaruri da aka ci abin da ake man anfaqa zawjaini wanda ya ci yadda dinarai guda biyu dinari da dinari ya ba su gaba daya au dirhamaini ko dirhami biyu au dirhamun wa dinarun ko ya sadakar ya ciyar da dinari da dirhami ko kuma watan zaujaini saubaini ake duba wannan fasara ce ta magabata cewa zaujaini a'a tufafi biyu kamar sai a ce taguwa da wando misali taguwa da wando ko kuma wajen tufafi mata sai ake zani da riga matsala ko kuma a'a tufafi da dinari shine zauje ne to duka an an yi ma waɗannan zauje ne fassarori biyu fassarori da yawa ma sai ba fassara biyu to duk wanda ya ciyar da wannan fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah nudiya min abwabil janna za a kira shi daga ƙofofin aljanna ya abdallah ya bawan Allah, haza khairu wannan fa alkhairi ne, alkhairin da ka shuka ne za ka girba yanzu, faman kana min ahali salati du'iya min babi sala. Duk wanda ya zama ma'abucin yawan nafilfilin sallah ne, ya tashi cikin dare ya ta nafilfili, ya tashi cikin dare ya ta nafilfili, to du'iya min babi sala. Za a kira shi daga kofar masu yawan nafilfilin sallah. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد wanda ya zama kuma daga ma'abuta jihadi ne fi sabilillah kenan duk iya za a kira shi min babin jihadi daga kofar masu jihadi wa man kana min ahli min ahli siyami du'iya min babin rayyan to kaji dalili wannan ne dalilin kawo hadisin gaba da wa in wanda ya zamo daga cikin ma'abuta yawan tadawwu'i na azumi du'iya za a kira shi min babin rayyan daga kofar nan da ake ce ma rayyan babin rayyan to kaga shine babun ar-rayyanu lis-sa'imina shine mutabaqarsa ma'ana don mu cimma wannan cewa ar-rayyanu lis-sa'imin shine fa dalilin da yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a karkashin wannan tarjuma ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة wanda ya zamo kuma daga ma'abuta yawan sadakoki du'iya za a kira shi min babin sadaka daga kofar nan ta masu sadaka faqala abu bakr sai sayyidina abu bakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah yace mahaifina da mahaifiyata na ba da su fansa gare ka ya rasulullah wannan shine al'adar sahabbai watan abin da ke cikin zukatansu ne amma tare da haka sai sun sarraha sai sun fito karar su ya rasulullahi mahaifina da mahaifiyata mun ba da shi fansa gare ka ya rasulullahi to kaga suna gasgata zance annabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidi wan nasi ajma'in فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت أمي يا رسول الله ما ألا من دعي من تلك الأبواب من ضرورة يجي ya ce wani laifi yake ga wanda ya zan duk an kira shi daga waɗannan ƙofofi wasu ka ce shi ne fasara wasu ka ce fasararsa ma ala man du'iya min min tilkal abwabi min darura ya ce ina ma dai ina laihin a ce ma duka mutum ya samu a kira shi daga waɗannan ƙofofi ƙofofin da na sadaka da na sallah da na duka da na azumi da sauransu ya zama an kira shi daga waɗannan kofofi ina ma ya samu haka aka ce wannan watan su yana fahimtar da tamanni ne guri ne ina ma ko ina laifin a ce wata mutum ya samu wannan fa hal yud'a ahadun min tilka al-abwab kulliha sai kuma daga baya sai na bakar ya ce shin wai ya rasulullahi akwai ma wanda zai yi a kira shi ya zan ya rabbanta an kira shi daga waɗannan kofofin duka babu sala an kira shi saboda mai yawan nafilfilin sallah ne babu siyam an kira shi saboda mai yawan nafilfilin azumi ne babu sadaqa an kira shi saboda mai yawan sadaqa ne babu jihad an kira shi saboda mai yawan jihadi ne fa qala na'am manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace akwai akwai waɗanda za a kira su daga kofofin duka kowane kofa sai lamba su ta fito kowane kofa sai lamba su ta fito wa arju an takuna minhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina fatan kana cikin su idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace arju wa talladabi ne ga hadara ta ubangiji kai tsaye magana haka ce ba wai fata bace irin wanda muke yi a haka abin yake amma saboda ladabi ga hadara abinda bai zo ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ina fata yace al-maqam al-mahmud wani makami ne wanda Allah ya tanada ga wani salihin bawa ina fatan in zamo ni shi ne ku kaga ina fatan in zamo ni shi ne manzo Allah ya san shi ne sallallahu ta'ala sallam amma saboda ladabi ga hadra sai ce wa arju ina fata ina kaunan kana cikin su Abubakar wannan yana nuna girma da darajar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu
باب هل يقال رمضان او شهر رمضان ومن راى كل باب واسعا هل يقال رمضان او شهر رمضان ومن راى كله واسعا باب تقديره هذا باب جاء الامام البخاري هل يقال شنينا هلتا اتشي رمضان با تقييدي با شهر با شهر رمضان بقى. أتي رمضان كوي جاء رمضان دخل رمضان انتهى رمضان وانقضى رمضان أو شهر رمضان كوكو سي الرابع شد شهر أن تقيدي شد شهر هذا ما غنى جوش شنزي أتي رمضان كوي با شهر to haka wasu ka ce aji au shaharu ramadana ko ko sai an sa shaharu shi kuma wasu ka ce ba a cewa ramadanu kawai saboda ramadanu ismun min asma'illah in ji wasu daga malam suka ce sunan Allah ne wasu suka ce a a ce ramadanu kuma a ce shahar ramadan shine wa marra'a kullahu wasi'a da waɗanda suke ganin kowanne kace din ramadanu kace bila taqyid ko kuma shahr ramadan bi taqyid shahr kullahu wasi'a كله واسع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا لا تقدموا رمضان
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صام رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام البخاري يجي من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي كابي يا كوشي تعليقي با إسنادي daga waye riwaita har ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci kaga babu haka taliki ne wannan taliki الإمام البخاري يي كما يدعك سابة بيبير تعليقات البخاري ومعلقات البخاري قروسك معنى قروسك لا في لوس إما دي شيء الإمام البخاري يا وصل أبين ستنبايا ذاك ينزبي لبقاتها بوصل سا سيودا تقبرين يوم كاو إسنادي شين وصل إليه ko kuma nan gaba zai kawo shi mausulan din da isnadinsa don haka yanzu ya wadatu gabarin kawo shi ko kuma a wani littafi mutabari ya yi waslin wannan riwaya kuma an bi riwayar a can wancan littafin an same ta akan shafin bukari to wannan sune huskoki uku da ta'aliqatun al-imam al-bukhari saboda haka wannan al-imam al-bukhari ya yi waslin sa a babin da ke bi ma wannan babin za mu ci mai nan gaba kaɗan babi da mai zuwa za mu cin masa. To menene ma'anarsa cewa man sama Ramadana wanda ya yi azumin Ramadana? To, ashe ana cewa Ramadana, ba man sama shahara Ramadana, a man sama Ramadana, to kaga shi ne ma'ana hal yuqalu Ramadana? E, ana cewa don gazancen annabi sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana. وقال لا تقدموا رمضان وقال هكذا ما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ياتي لا تقدموا رمضان كلكم gabaci رمضان da yin azumi kamar kayan Ramadana da kwana ɗaya ko biyu sai mutum yi wani azumi na nafila ko da za a ɗauki za a ga wata a ɗauki azumi jiya ma yayi kaga yayi kaga ya saji da nafila da wannan to sai manzo Allah sallallahu alaihi kar ku yi haka saboda saje wannan fila da na farilla to gudun haka to wannan shi ma kaga taliki ne al-Imam al-Bukhari yayi waslin sa akan hadisin akan hadisin Abu Hurairah kuma yadda zai tsohon gaba to me yake karantarwa wannan ta'aliki da al-Imam al-Bukhari ya yanko daga wani hadisi la taqaddamu ramadana ashe ana cewa ramadana ba shahr ramadana ba tunda ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqaddamu ramadan ba cewa la taqaddamu shahra ramadan kenan ashe ana cewa ramadan hal yuqalu ramadan to kaji amsa dai kenan to
حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة الإمام البخاري حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد هذا تدمون جاء الإمام البخاري شيكم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر يا تدمو عن أبي سهيل يا جدك أبي سهيل عن أبي يا جدك بابنشي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يا جدك أبو هريرة يدال تبت قريش أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال yace haƙiƙa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce idza jaa ramadan idan ramadan ya zo kaga idan ramadan ya zo kaga shi ana cewa ramadan shine ma'ana hal yuqalu ramadan kaga ba shi shahr ramadan ashe ana cewa ramadan din babu taqyidi da shahr futihat idan ramadan ya taho futihat abwabul jannah ana bubbuɗe ƙofofin aljanna yakan zo da karatu biyu da tahfifi kuma yakan zo da tashdidi futihat za a bubbuɗe ƙofofin aljanna ko futihat za a buɗe ƙofofin aljanna ko futihat abwabu sama'i za a buɗe ƙofofin sama wata riwaya kamar da zamu cin mata abwabu sama'i yace amma wannan futihat futihat abwabul janna za a bude kofofin aljanna malamai suna da maganganu akan me ma'anar bude kofofin aljanna wasu suka ce ala zahiri yana kan zahirin sa kofofin ne da aka sani waɗanda ake faɗa su ne za a bubbuɗe in ramadana ya taho duk za a bubbuɗe su saboda mi saboda yadda Allah tabaraka wa ta'ala ga bayansa wasu suka ce ma'ana futihat lahu abwabu lijanna za a bubbuɗe ƙofofin aljanna ayyuka waɗanda suke da wuya a wajen ramadana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hore bayi ya tsara musu himma akan waɗannan ayyukan waɗanda su ne su ne ƙofofin aljanna wanda bai tashi cikin dare ya yi nafila raka a hudu a wajen ramadana sai ka gan shi ana tahajjudi awa biyu da shi fuci haddahu abuwar wajen na kere wanda bai karatun hizib ɗaya a kullun sai ka ga yana isa gari ne yana aikar da hizib biyar fuci haddahu abuwar wajen na kere an hore masa an buɗe masa ƙofofin aljanna sai ya je na yin ibadar da dacin bai yin ta to shine buɗe ƙofofin aljanna wanda bai iya ci da kowa bai iya ci da kowa ko da kofin kunu ne amma in ramadan ya shigo sai ga Allah ya buɗe watan hanyoyi na da'a sai ga mutum yana ci da mutum goma wanda a wajen ramadana bai iya ci da mutum daya sai ga ya tara mutum goma haka biya ta zama su abin buɗe baki to waɗannan ayyukan ne su ne yawaituwarsu shine abuwa janna hore zukata da su zamo cikin aikin da'a ko da yaushe cikin ramadana shine futihat lahu abwabul janna mm wasu kuma suka ce ala zahiri yana kan zahirin sa kofofin ne na aljanna ake nufi
حدثنا يحيى بن بخير قال حدثني الليث عن بخير عن ابن شهاب قال أخبر أخبركم أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وزلزلت الشياطين حدثني محدثني يا شيخ من حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين شما غلقت لن هنا زوال تشديد تخفيفي غلقت أبواب جهنم وغلقت أبواب جهنم الإمام البخاري يجي يحيى بن بكير حدثني يا ذن تدني قال يجي حدثني الليث ليس بن سعد يا ذن تدني أن أقيل يا كربو دغ أقيل عن ابن شهاب يا جدك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال يجي أخبرني ابن أبي أنس يجي ابن أبي أنس يا ذن تدني maulat taimiyina bararre ne na ƙabilar taimiyawa anna abahu yani bani taimi anna abahu haddathahu haƙiƙa baban shi ya zantar da shi annahu sami'a aba hurairata radiyallahu ta'ala anhu ya ji abu huraira yana cewa qala rasulullah sallallahu ta'ala wasallam manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya ce idza dakhala shahru ramadana idan watan ramadana ya shigo to kaga shi kuma wannan shaharu da taqyid kaga kenan ana cewa kuma shaharu ramadana kamar yadda ya halatta a ce ramadanu bila taqyid kuma ana cewa shaharu ramadana kaga dai hadisan suna mutabaka da tarjuma ya ce hal yuqalu ramadanu to shi muka gaba da shi aw shaharu ramadana to shi muke cikin shi eh ko ko sai dai shahr ramadana da taqyidi kamar irin wannan to ga annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce idza dakhala shahr ramadana idan watan ramadana ya shigo futihat abwabus sama'i za a bubu da kofofin watan sama kofofin sama ba a rufe su ga mu'minai ba a rufe su ga mu'minai aka ce abwabus sama'i nan ana nufin abwabul jannati abwabul jannati ne shine abwabus sama to me da wata karina saboda karina wa gulliqat abwaab jahannam kaga me me menene ke muqabala da jahannam aljannatu zaka sai aka fassara sama'u innan futihat abwabu samai ay futihat abwabul janna gashi mu bugu da kari ma riwaya futihat abwabul janna ta gabata وغلقت أبواب جهنم ذا أبو ذا أرر في قوف في موت جهنم معناه ذا أقوق تاسو ذا أقوق تاسو وسلسلة الشياطين كما ذا أسنياما شيطانو وتمرروا شو ذا أسنياما شيطانو مرروا معناه ذا أتاكرا aikinsu ga masu imani irin aikinsu da kai da komonsu da masu imani an takura shi eh kamar yadda ka san wanda aka samu mari ya yi tafiya to ba ba zai yi tafiya ba zai iya tafiyar amma a takure bai da walwala to haka shaidanu ba su da walwala don kar a ga cikin azumi kuma an yi aikin a shato ina an ɗaure shaidan ina an ɗaure shaidan aka ce abin da ake nufi za a takura su ya zama ba su da walwala da sakewa saboda ni saboda zukata sun samu safa'i safa'i na ruhi sannan shi kuma in ka ɗauko hadisin inna shaytana yajri li ibn adam majra ad-dami fa dayiqu majrahu bil ju'i wato shaytan na na yima dan adam zariya ma'ana yana mashi kai da kumo yadda ka san magudanar jini magudanar jini haka kasan magudanar jini a cikin jiki yawansu ya isa to haka shi ɗan kima ɗan adam zariya to don haka fadayyi ku kukunta kai da komansa gudanarsa bin ju idan yin azumi to kaga dayyi kukunta kaga an fahimci da wannan an fahimci can wulli wa sulsilati shayatin an sa musu maruruwa kaga watan sa musu karkiya ne na rashin sakewa sai mu tsaya a nan saboda ta mu tashi da wuri insha Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله بالله إلى صراط المستقيم على آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين akwai wata janaza da za mu tafi mahaifin maliki shi Allah ya marasuwa maliki da wanda ya karzo karatu na to mahaifin shi ne Allah ya mara su saboda haka shi yasa za mu dakata karatu saura minti ashirin ta ma ashifaɗin an samu gwargwadon kuda minti goma sha biyar ne to sai a tsaya goma za a yi lais as'alu an zi eh ba ina tambayar wannan bane zihi ai hazihi hazihi an gane haɓu tambihi din ce kai ba sa su zihi ai hazihi zih hazihi za haza hula'i ha'ula'i duk ma nasu guda haɓu tambihi ce kai aka ce ina ne? مالك عن عمر انه كان يقول لا يلبس